والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha uku ga watan Rabiul Awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a kalandar miladiya ko ta nasara ashirin da shida ga watan takwas dubu biyu da ashirin da shida to kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafi mai taki ko mai suna addurarul bahiyya ɗaya daga cikin wallafe-wallafen bajimin malami shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa ya hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin yana da littafai da wallafe-wallafe masu yawa kuma littafan shi da dama Allah ya sanya masu albarka wannan na ɗaya daga ciki tare da cewa wannan na cikin yan ƙanana akwai masu mujalladai da yawa kamar nairul awsar sharhin da yawa muntakal akhbar a wajen mujalladai takwas ne mujalladai hudu zai takwas sannan yana da tafsiri tafsiri na fathul qadir da shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan maraji'u littafan da akan koma ma musamman a wannan fage wannan shi ne darasinmu na casa'in da hudu a jerin giyar darussan wannan littafi kuma mun fara kitabul hudud littafin haddodi sannan babin da yake a farkon wannan kitab din shine babu hajji zani babi da yake mana magana akan yadda ake wa mazinaci hajji sauran bayanai duka sun gabata na munin laifin wanda har a musulunci da gana kiran shi alfasha kawai sai a kira laifin da cewa ai wane ya aikata alfasha wani lokaci kuma ana kiran shi da alkhabasu mummunan abu da sauran dai sunaye waɗanda suke ƙara tabbatar da munin laifi na zina da mummunan tasiri da yake bari kamar yadda bayanai sun gabata to za mu tashi inda yake cewa wala turjamul hubula nan ne ko cikin koro yadda ake tsayar da haddi na zina waɗanda akan kama da laifin su su ikirari sun yi sukan zama nau'uka ne mabambanta farko dai akan kalli ɗayan biyu na cewa muhsin ne ko kuma gairu muhsin in muhsin ne ya taɓa wuri hukuncin shi a kashe kawai idan bai taba aure ba hukunci ta yi mashi bulala ɗari wata gari wa da bakuntar da shi ko zuwa wani gari a ɗaure shi na shekara guda to kuma wani lokaci za ta iya yiwuwa wadda ta yi zanar ciki take da shi tana da ciki in ka kashe ta ka kashe ɗan da ke cikin ta za su tafi ko kuma ta haihu kuma tana shayarwa kuma babu wanda zai ɗauki ɗan ya je ya ci gaba da shayar da shi balantana har ita ya tsayar mata da haddi a wani lokacin zai iya yiwa wanda ya zinar asara ce ma bisa asara ga shekaru yasa nabi ya lissafa mutane guda uku ya ce an je lahira ko kallon sa Allah ba zai yi ba salakatun la yanzuru ilayhi la yanzuru ilayhi Allah yawm al-qiyamah kwata kwata Allah ba zai galle su ba ba zai magana da su ba ba zai tsarkake aikinsu ba suna da azaba mai raɗaɗi daga ciki akwai shayakun zanin ga shekaru sun ja kuma yana da alfasha ga shekaru sun tafi amma kuma yana to kaga zai iya wa a sami gashi shekaru sun ja shi lallaba shi ma ya kamata a rika yi kamar kwai ko kaware gilashi amma kuma yanzu ga haddin Allah ya hau kan shi sai yanzu aka yi mai haddin kila kuma ya karisa ko kuma lokaci a shi wanda ya zanar ba ta tabbata ba sai a lokacin da kuma bai da lafiya yana ma da bukatun kila a tarairaye shi ne to duka irin waɗannan ya za yi to shine ma dan sai fara koro mana yadda shari'a ta tsara ba cewa za a yi ba Allah sarki ya ci bulus a'a haddi ne na Allah kuma mun ga maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa Usama ibn Zaid atashfa'u fi haddin min hududillah inda yake man nuni da cewa ashe ba a neman beli a irin waɗannan hudud din to sai ma da yace wala turjamul hubula ba a jefe mai ciki ta ci albarkacin ɗan har zuwa yaushe ne za a batta hatta ta za'a har sai ta haifa cikin tana haihuwa yau gobe aka samu wadda za ta ɗauki ɗan ta ci gaba da shayar da shi ita kuma sai a je kawai sai a jefe ta a kashe shi kenan in kuma na bulala ne to shi ma iya cewa a yi mata ko a jira ta ɗan sama lafiya su sai ce wa turdi a waladaha kuma za a jira ta har ta shayar da ɗanta walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radaa iyaye mata to suna shayar da ‘ya'yansu da suka haifa haulai ne kamilai ne, shekaru biyu cikakku. Abdullah ɗan Abbas sai ke ta to za ka iya zuwa sai ka ɗauko wannan aya da ke cikin suratul Bakara sai kuma ka haɗa ta da ayar da ke cikin suratul Ahqaf daga nan sai ka samu hukunci. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukar cikin da renan shi har zuwa yayi wata 30 can kuma an ce yurdina auladahunna haulaini kamilaini in ka hada hadisan shine sai ya fitar maka da aqsa buddatil hamli to daga nan sai hukunci ya tashi in ka dauki kwana 30 na suratul ahqaf to su din ne suna nan akan su muke to sai kuma ka ɗauko ayar suratul bakara sai ka cire wata ashirin da hudu wanda su ne haulai da kamilai ne saura wata shida zai rage to wannan wata shida shi ne aqsa muddatil hamdi wannan wannan karancin cikin na wata shida na ɗaya daga cikin darattawar da musulunci ya wa mata wanda sauran addinai ko sauran gargajiya da sauran tsare-tsare suka azabtar da mace abba su ɗauke ta da kima ba a China, tsohuwar China. Yanzu ma suna cikin wanda suke goyi suna mutunta mata, duk da ko a yanzu ma mace ba kauya take sha a China. Matar Bahaushe ta fi China jin daɗi. Su a tsohuwar China idan miji ya mutu, to dole matar shi ta mutu. Dole su mutu tare. In ma ba ta, ko a kashe ta tare, a kashe su tare. a ɗauko shi a ɗauko ta shi ya riga ya mutu sai a watsa masa fetur gaba ɗaya sai a banka musu wuta su ƙone a tattara tokar a rarraba wa family and friends ko kuma a je a shiga ma wata bishiya ta tsiro haka da musulunci ya zo ba ma wannan ba sai ya ba mace kima yanzu akwai matsalolin gado da mace ta fi namiji riba ta fi namiji riba akwai yanayin gadon da mace za ta samu namiji a ce mai fa sabrun jamil ayi hakuri a ja ne masana in wannan ka tsaya jira shikenan kai fela kaga an darasta mata to daga cikin darastawa shine karancin ciki wata shida amma kuma mafi yawan abinda mata ke haihuwa da shi wata tara kaga cikin wata ukun nan Allah kadai ya san matan da asirin su ya auro ta wata bakwai kawai sai ta haihu sai ta yi ba ta kai wata tara ba ya ce ga yi daya kana son rufin asiri ko ba ka so in ce yana zai ce kai ko ka gama da kai wa hamduhu wa fisaluhu salatu na shahara aulaini kamilai talatin ka cire ashirin da hudu saura nawa shida ko mace za ta iya haihuwa a wata shida wasu malamin malikiya ma suka ce kai a wata shidan ma ka cire kwana shida ka kaddara dukkan watannin ma nukusani suka yi saboda in ka auro mace radda ta cika wata biyar da kwana ashirin da hudu sai ta haihu sai dai ka ɗauki kadara in ko baka yadda mutum sai dai ku yi la'ani Allah ya tsine min in ƙarya ta yi ina kuma zai ya kai wannan gangancin sai dai da kana in kawai abu a ce mene daga ce ba komai ka faɗa shari'a ta faɗa ko gwabza shari'a ta kayar da kai to mace in in wannan mazinaciyar ba wanda zai shayar da yaranta sai a batta har ta yaye yara haulaini kamilaini ko kuma wasu kwanaki ko wasu watanni da ana ga yaron ya iya ko zai iya dogaro da kanshi wajen abinci da rayuwa to daga nan sai a karɓa yaro ita kuma sai a jefe ta shine ma da yace illam yujad may yurdimu idan ba a sami wanda zai shayar mata da shi ba kenan amma matukar akwai wanda ko wanda zai iya shayar da yara kar a jinkirta haddin aslan ba a so a jinkirta shi sai da lalura irin wannan saboda rayuwarsa na da alaka da rayuwar jinjirin saboda ba a samu wanda za ta shayar da shi ba da aka ta ci albarkacin rayuwar jinjirin sai a ɗaga mata kafa ilal fisal ko zuwa yaye kenan wannan ka'idar ita ce ka'idar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbaka ta lokacin da aka zo da wata mata galibiya daga kabilar azu wadda ta zo ta same shi ya rasulullah tahirni ka tsarkake ni ka ji ka ji abin da ya faru shikenan a ƙarshe dai aka yi ta buɗa mata kofa dai ta nuna kawai da ya tsarkake ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka aka je aka jefe ta sannan aka jira ta har sai da ta yaye yaron saboda ba ta da wanda zai iya kula da shi ta zo da yaro ga shi ma har ya fara iya cin abinci saboda zai haka zai iya rayuwa ko ba ta aka sayar da haji sai ce waya juju lijaldu halal maradi ya halatta a yi dukan haddi wannan kuma duka na haddi in na bulala ne mana haddin zina in na bulala ne to ya halatta a yi shi halal maradi lokacin rashin lafiya bi iskalin wa nahwihi a yi shi da jinji ko wani shi nan ce iskal shine gamayyar tsumangiyoyi ko bulaloli da aka tara a wuri guda wanda har sun kai ɗari. Misali yanzu ya ce to zago mana tsumangiyar tafasa, ya zago ɗaya, ya zago biyu, ya zago uku har su kai goma. Shi kenan yanzu har su kai ɗari. To wannan tsumangiyar ɗari ya samu wata igiya sai a ɗaure wanda inda bulala za a mashi za a rika zawo ɗaya a tsula mashi ɗaya sai a wurgar. sai a zaro sai sai a suna mashi biyu sai a wurgar har su kai ɗari to sai ya gama gashi bai da lafiya to sai a tattaro wa'annan budalolin guda ɗari sai a tuɓe mai kaya sai a samu wani kakkarfa sai ya yaɗa mashi su gaba ɗaya ba mashi ɗarin kenan ya ci albarkacin rashin lafiya to kaga wannan kuma sai an yi la'a sai an haɗa kai da likitoci kada ka yi sai shiga burtu sai zai ce da lafiya ai ga takarda ma daga teaching hospital da ya tsaya bari mu bincika to in dai aka tabbatar da rashin lafiya ya halatta ya haka wannan ka'idar ta tabbata ne saboda hadisin Abu Umama ibnu Sahal daga Sa'id ibnu Sa'ad ibnu Ubada yake cewa wata rana a anguwarsu an sami wani mutum mai kuruciyar yara don haka ya kira shi ya ce kana baina abu ya na ruwai jirun da ibun akwai wani mutum da aka samu mai kuruciya wani wani mara lafiya haka ko wani dattijo da ya riga ya tsufa mukaddafin wannan mutumin kawai sai aka kama shi yana zane da wata kuma aka samu shaidu guda hudu shikenan sa'ad ibn ubada nan da nan ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki ta rasula anguwar bukaci yadda aka yi gaci mutumin ko musulmi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba dai an samu shaidu bai ce an samu yace kawai ku koma ku je ku duke shi idribuhu hadda ku je ku yi bulalar haddi kawai sai sa'ad ibn ubada ya ce ya rasulullah innahu adhafu mimma tahsabu law darabnahu mi'atan qatalnahu ya wuce je da kake zamani ya rasulullah oho ne tuku tuku muna mai bulala dari mutuwa zai muna mashi bulala dari zai garza ya bar zau sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to khudhu lahu isqalan fihi mi'atu shimraqin ku je ku samu dinji na tsumangiyoyi mai bulala dari a hadisi in kuka same shi sun madribuhu bihi darbatan wahida daga nan sai ku yi mai duka ɗaya aka kuwa aka yi suka je suka yi mai haka aka wuce wurin to wannan kuma yana fitar da wani fikihu ji tausayi irin na shari'a in mutum bai da lafiya sai ce an ɗauke mashi maganar aikin haji naka koro zance sai a cire gurgu a cire mara lafiya a cire waye ka duba yadda rashin lafiya ke kawo fa'idodi da yawa to amma da aka zo babin zina sai ne bai daga kafa ba saboda shi wannan mutumi wallahi duk da yadda kuke ganin shi bai da lafiya iya alfarma da gatan da za ku yi mashi ku yi maza ku yi mashi haddin nan kare ta lahira dan ya jira lahira da haddin nan ta gama baci musamman wannan kaga shaykhun nefanin wa zani yake san sanne ne ce Allah sarki mara lafiya to ai mai wa'azi a wa'azi ce nan jiki ke gaya mai saboda ka ba a daga kafa in mara lafiya ne sai ai wannan in tsoho ne da ya tsoho ne shi din ma dai hukuncin shi na mara lafiya ne shi ma sai ai mashi wannan haddi wa man laka bi zakari wanda aka kama shi yana aikin alfasha na mutanen annabi lutu da wani namiji kutila hukuncin shi kawai a kashe shi walau kana bikira ko bai taba aure ba shine ma'anar bikira nan yace wa kadhalika al bihi haka a kashe wanda aka kama ana luwatin da shi idza kana muktara inda zatin kanshi ake inda huta dai ake mashi yata amma inda da zatin kanshi ne to faqtulu ko uqtulu fa'ila wal maf'ula bi je kaje fa'ili da maf'uli ba na hau ba kaza ta babin bigiu to da shi me yanda wanda ake yin da shi ku kashe su saboda ku tsarkake garin saboda wanke kanku a wajen Allah saboda sama a lokacin farawa take ba za ta faɗo ga aiko sama na rawa sama na raurawa to so take kawai ta faɗo mutane ba su da sauran amfani to wannan ita ce ka'ida akwai hadisin Abdullah dan Abbas da Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin wanda kuka same yana aikata aikin alfasha irin na mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila wal maf'ul bi ku kashe mai yi da wanda ake yi da shi kuma wannan alfashar in so samu ne ka kira ta da alfasha ko kuma ka kira ta da mummunan aiki na mutanen annabi lutu amma ka ce lutu to wannan kuma kuskure ne sai ka isi gifari ba wata alfasha dudu dudu sunan annabi ne mutanen shi ne yake yin laifin idan ka fassara da hausa ka ce ruwa ne in ka faɗa haka shi kenan amma ka ce na an kama shi yana dudu a sai ka yi sigifari kai ma ya fusa ta Allah kai ma ka fusa ta Allah sai dai nashi ya fi girma shi siniya kai kuma duniya SSRI za su yi wai kai kuma da yasuwan yanzu ka shigo to da ka sai mutum ya kiyaye harshen shi in aka kama mai yi da wanda ake yi da shi kawai a kai su lahira aka ce ta za yi kisa ko suka ce to wajen kisan malamai suke ta kawo abin nan suka ce kawai ku samu duwatsu su ta jifa su haka mutu ko suka ce a a yi kun sassauta mu zai mazinaci ake ba haka wannan fa ya fi shi bala'i ba ai abin da za ku ku nemi gini mafi bisa a kusa da ku sai ku hau da shi ciko da su can sama sai ku ingizo su wurgo su daga can saman sai ku ta biyo su da duwatsu sun karairaye kila suna dan kikkifta ido da dan saura sai duwatsun da aka wuru da za a ta wurguwa kuma su karisa su wasu malam suka ce a ai tun da ya ce fakotu kawai malam koma da meye ku kashe su koma da meye ku kashe su a iya samun wata jib haka a daure su a daure su a jib din a ce tuka zuwa malam kwashe magani karka bi ta funtuwa da aka gama gyara bi tana ko je ka bi hanyar job ramukan nan kai ta daka su shi ma ya mutu ko kuma inda wata bindiga kawai ku harbe shi ko ku sare mashi kai kuma ku yi a mutane duk da shi ba faɗa walai shahada azaba kuma ba ya fito min amma ku yi a mutane kuma ku faɗa dalilin kisa ga alfashar da aka kama shi yana yi dangogin dabbobi ba sa irin wannan dabbobi namiji bai zakewa namiji sai a mutum ba sun yi ƙarfi yin ƙungiyar kireta a duniya har suna gama ba su tabuwa sun yi ƙarfi suna cin karensu ba babbaka amma dai akwai lahira akwai hisabi kuma can rana ce ta hakamul hakimina walahum mulku yawma yunfaku fi sur e kullum ma shi ke da mulki amma ce da radda za a busa kahu kamar ya fi karfin mulki to ranar duniya akwai wanda suke ga zuma din dai suna da wani abu na mulki yace wa yu'azzaru man nakaha bahimatan ana gargadi ana ta'aziri ga wanda ya sadu da dabba shi ba wani hajji da shari'a ta ce ne bulala ko a kashe shi ko ainihin amma dai kar a bashi haka to wani irin ta'aziri za a yi in aka ce ta'azir galiba abinda malamai suka ce ana barin ma mai shari'a ne abin da ya gani na ta'azir din sai kalla mutum ya kalli matsayin shi ya kalli inda yake ya kalli yanayin mutanen mene za a yi mashi sauran al'umma su shiga taitayin su sai a yi mashi wannan abu malaman mazhabar malikiya suna cewa zai iya mashi bulala kace ta wuce arba'in ne zai iya mashi har bulala arba'in zai iya cewa kuma a ɗaure shi da sauran abubuwan da ake ga za su iya zama radi'a ko masu tsoratarwa gare shi in ya kiyaye in aka yi mai wannan hukunci wa yujladu wa yujladu al-mamluku nisfa jaldil hurri za a yi wa bawa rabin bulalar ɗa in aka kama ɗa yana zina wannan shine hukunci da akarar Allah ya nassantar a cikin surufin nisa fa alaihin da nisfu ma alal muhsanati min al'azab kina kama bawaye zina ko ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba shine da saboda kisa babu rabi inda da rabin kisa to sai mai rabin kisa kamar kaga matsalar babu zaka iya rabin kuma ya wuce ya ce to kai da aka ce kai ne rabin kisa ki ai rabin na yi ni ma ban san rabi ba ne ashe na wuce to shi in aka kama shi ya mai bulala hamsin in mace ce ta masa ya mata bulala hamsin wa zai mata haddin wa ya hudduhu sayyiduhu aw al imamu shugaban shi zai tsere mashi da haddin ba sai an je kotu ba a gida kawai sai tara mutanen anguwa kawai ya zane shi bulala awil imamu ko kuma shugaba mai anguwa zai iya yi kansila ma zai iya yi dagaci zai iya yi ciyaman ma zai iya yi hakimi zai iya yi gwamna ma zai iya yi mai martaba ma zai iya yi shugaban kasa ma zai iya yi duk za su iya yi wannan su ne hukunce-hukunce da suka shafi wannan babi na fahishatul zina wa alaikum assalam wa to eh eh eh hukuncin shi a kashe sai kuma a je kotu a ki gaskiya dama kuma ta zama alfashi ta zama gayu ko ta zama gayu tun da da za a ce misali yanzu hukumar zaɓe ta ɗan canza dokokin zaɓe duk wanda ya taɓa zina a yi disqualifying ɗin shi a takara kuma saura wata ɗaya zaɓe wata jihar ta rasa ɗan takara kila a mafi yawan constituent system ya yalla bai ba ya shiga to irin wannan abinda za a ɗauka ka'idar faɗa Allah da fattakullah masa ta'atu idan mutum ya yi irin wannan laifi ko an je kotu ko ila an je kotu ta kodin takin da abin da ya kamata ko kuma ba ma a kama shi ba dai kuma ya san ko an je kotun ba abin da za a yi ba abin da malamai suka ce shine shi dai yayi taubatan nasuha tuba ta gaske wanda ta cika sharuɗan tuba cewa yayi nadamar abin da yayi ya kudurta ba zai sake komawa ga irin wannan laifi ba in akwai haƙƙin wasu mutane ya mayar musu da haƙoƙinsu dangane da wannan laifi sannan tsakanin shi da Allah ya zo ya yawaita istighfari ya yawaita ayyuka na ibada ya lizimci ƙauracewa wancan laifi ta hanyar lizimtar mutanen kiri to idan ya yi haka malamai suka ce ana sa rai in ya je lahira ya cimma an yi kiliyarin da shi in kuma ya je Allah bai yafe wato wannan kuma ɗaya daga cikin lalurorin a halittun mutum kenan a ƙasar da ba a shari'a sai ya ɗauki kaddara ya rungume ta sai ya mai na lahira yana da imani kila wutar ya ɗan yan miliyoyin shekaru a fitar da shi a kai shi aljanna sai ko mu ci gaba da addu'ar Allah ya kawo lokacin da za a yi ita shari'a kuma za a zo gabar Allah ya shige wa alaikum assalam wa rahmatullah a to kun an kama su ma da da hujja kotu za ta iya musu ta'aziri amma ba za a ce su ne da laifin ba su ba za a musu hukuncin zinar ba shi kawali shi ma da nashi hukuncin shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada ka'ida ai cewa wala takrabul fawahisha ko wala takrabuz zina kar a kusanci alfasha ma zahara min hawa ma batan ko kuma wala takrabuz zina kar ku kusance ta to su kawale-kawalen da wuraren da ake ga suna da rawar da suke taka wajen haɓaka harkar alfashar zinar duk sai a hana su ta ce duk wanda zai hotel sai gwamnati ta sa ido a gani ake yi duba gidajen da ake na na hotel hotel da wanda ba tsammani ko wane ne haka za ka kawai su ko masu wurin inda ka zo za ka kama ba abin da ya dame su abin da ya dame su kuɗin su kawai suke nema su da aka suka wa nan an sun sun sai musu wa'azi sun taimaka wa banna kwarai da gaske hisabin su ba zai musu kyau ba yau malayin fa umalu wala banu dukiya da 'ya'yan da suka tara in ma sun tara to za su iya taimaka musu da kuma ba a filin kiyama to sai babi na gaba daga cikin kitabul hudud shine babu sarika babi da zai magana akan sata sata taba dukiyar mutane kenan akulu amwalin nasi bil batil sai ne daga cikin manya-manyan zunubai al-imam az-zahabi a cikin littafin shi na kitabul kaba'ir da ibnu hajar al-haythami a cikin littafin shi az-zawajir min al-kaba'ir duka sun lissafa sata cikin manyan zunubai kuma sata na daga manyan zunubai da suke da alaƙa da taɓa haƙƙin Allah da taɓa haƙƙin bayan Allah kuma zunubi ne da yake da haddi ayyananne shi yasa ma da ya kawo ta cikin kitabul hudud aslan haramun ne kowa ya taɓa dukiyar kowa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada sashin ku ya ci dukiyar sashi da banna sai ce la an takuna tijara sai dai in harka ce ta kasuwanci ta musaya in harka ce ta ka kasa kaya asali kudin nan da kake kirga dubu dubu dubu dubu bai halatta su koma hannun wani ba sai dai ta hanyar wani abu na musaya na harkar buyu ko tijara ko tijara da sauran ya zo ya kasa kaya kake nawa nawa ne ce dubu daidai ka mika mai wannan dubu ɗayan ka ɗauki kaya yan halatta illa ta kuna tijara da kai ma baka jin kayan asarar dubu ɗayan ka ta rufa maka asiri ne shi ma baya jin yayi asarar kayan dan ya juya ne wai kuma sai ganki da wani kayan irin wannan ya siyo ɗari takwas ya kasa ya siyar dubu ɗaya ka siya ya ci ɗari biyu da kai ya samu wata ɗari biyu da wancan ya samu wata ɗari biyu da mutum goma mutum ashirin ya dubu biyu dubu hudun shi ta tashi wannan tijara ce wannan ya halarta. amma aslan dukiyar kowa haramun ne kowa ya taɓa كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرام ne ka taba dukiyar wani shi yasa aka sanya ka'idoji da bodoji masu yawa ko tsuntuwa sai ka kiyaye tana da babinta to sata na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai da musulunci ya sa musu tsari ko ya sa musu haddi malamai na cewa sata na ɗaya daga cikin manyan zunuban da suke kashe wanda ya yi da mutuncin shi zai zube suke kashe zurriyar shi da za ta zo a baya babansa barawo ne kakansu barawo ne can gidan an taɓa barawo har gidan ya kashe sannan ya ɓata garin na ce a garin can akwai wani barawo shi kenan ya gama ɓata garin sannan zunubi ne da Allah ke jiran mutum domin idan aka je lahira haƙƙi abin nan hisabin da Allah zai na dukiya yana ɗaya daga cikin hisabin da bai yi wa wanda aka yi wa hisabin kyau saboda shi ne babi na tafilisi haka annabi annabi yake ce musabai ko kun san waye wanda aka yi ma waso su suka ce wanda bai da komai a duniya ce na ai wanda ya je lahira da sallah da azumi da wane ne da wane ne amma daga cikin laifukan shi ya taɓa dukiyar wancan ya taɓa kwandalar wancan ya taɓa ɗari biyar ɗin wancan ya taɓa dubu ɗaya wancan sai a ɗibo ladar shi a ba wancan a ɗiba ladar shi a ba wancan in ladar ta kare sai a ɗibo zunuban waɗancan sai a ƙara mashi ka duba yadda bai sha ba daga nan sun mayu tsarahu fin nari sai a wurga shi wuta a riga an gama da shi kenan ko ya gama da kai shi so da babban laifi ne kafin sata ta zama sata tana da sharuɗan suke cikewa a ƙasar hausa muna faɗaɗa lafazin sata har ya je ma inda bai kamata ya je ba akwai waɗanda ba a kiransa barayi suna da sunansu na daban dan ba sata suka yi ba sannan akwai waɗanda ba a musu hukuncin sata tare da cewa sun taɓa dukiyarka ga ta ma kila a hannunsu ga ta a aljihunsu ga ta can a gidansu amma ba a ce masa barayi shi yasa kafin ta zama sata sai ta cika sharuɗa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yadda ake yi na as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim da barawo namiji da barauniya mace faqatu aydiyahuma ku yanke hannayen sai yanke iyana ba iya nan ba ba iya nan ba wannan rawar da sunnar annabi ke takawa kenan faqfa'u ku yanke aidiya kuma in ka yanke nan ka yanke yadu in ka yanke nan ma ka yanke yadu in ka yanke nan ma ka yanke yadu to wani Allah ke nufi kace ku je ku annabi ya muku bayani ana zuwa sai ce iya nan ne amma in ka samu dan baran kada ma ce babu shi da hadisi sai ce maka ai duka nan ne ya ce a ina aka faɗa aya qur'ani an faɗi nan ɗin an faɗi nan an faɗi shi na wa ya faɗa nan wa ya faɗa nan idan zai rufa kai da aka ce ga yaran lafi ko har a satar ce za a aro a juna kaga sai ga mutum kuma ya yi mugui fa ila um mublisu na kenan wannan babi zai mana magana akan hadarin sata cin dukiyar mutane da banna malamai na kwatanta shi da bannar shi bata gaza barnar da goba ke yi ba idan mutum yanzu ya samu gwangwanin maganin feshi ɗaya biyu ko lita ɗaya ya shanye za ga jikin shi ya lalace zai ma iya mutuwa ko to haka haram take a jikin mutum haka haram take ya sa magabata ke juriya kwana uku kwana hudu sati ɗaya ba a girki ba ana ta maneji amma duk da haka matar cewa take mai gida kar a taɓo haram a kiyaye kuma wannan abin ya ba su daraja ya ba su kima ya ba su albarka a salsalar su da kuma asar ɗin da suka bari mala yace wa man saraka duk wanda ya yi sata kaga kamar yanzu kawai da sai ya tafi can gaba ya ce kudde at kaffuhul yumna kawai a yanke hannun shi na dama ya ce to ai ba su wanda ya ɗiba kayan wani bane barawo sai ya fara kawo sharuɗan da sai an kiyaye su kafin ya zama barawo shi ne ce mukallafan shi wannan da ya satar ya zama mukallafi ka aje dubu goma wani yaro dan shekara hudu ya ɗauki ba za a yanke mashi hannu ba ko da dala dubu goma ne kuwa miliyoyin kenan yaron ba barawo ba ne e mara tarbiyya ne yaro bai da tarbiyya akwai mai tarbiyya mai bishi islamiyya muktara ya zama da kuma kayan da mutum ya sa ɗin bisa zaɓin kan shi ne mana da ni da nufi ne bisa zaɓi ya yi mana ba wai an tilasta mashi ba ne misali za ya iya abin nan a kama shi a dora mai wuka ko a nuna shi da wata bindiga a ce ga wani rago can je ka sato mana wasu masu fashi da bindiga suka ce je sato ragon ya je sato ragon sai aka kama shi ba za a yanke masa hannu ba ba muktar ba ne shi mutsar ne ko a mukallaf ne tilasta mishi aka yi to a cika wannan sharadin za mu dawo kansu abin da ya sa can kuma ya kai rub'a dinarin man saraka mukallafan muktaran rub'a dinarin rub'a din mafulun bihi kenan abin da ya sa can ya zama ya kai rub'u dinar fasa'ida ko sama da haka rub'u dinar ko kuma salasatu darahim yanzu rub'u dinar ya kusa 200 ko ko nawa ne biya kusan miliyan miliyan dari takwas eh kusan kusan dubu dari takwas shine dinar ɗaya dinar ɗaya kusan dubu dari takwas to ka raba shi hudu kusan dubu dari biyu to abin da ya sa tan akalla ce ya kai dubu dari biyu wannan a lissafin dinar kenan amma ba dole wani a yi lissafi da shi za mu iya dawa lissafi da dirham lissafi da dirham kuma bai fi dubu arba'in ba wanda ya saci dubu ɗari biyu a lissafin dirham a yanke mashi hannu in kuma ya saci ɗari da casa'in ba yanke hannu a lissafin dinar amma a dirham wanda ya saci dubu arba'in a yanke mai hannu in ya saci talatin da tara ba za a yanke hannu ba to nan kuma za a iya cato da wale za mu yi lissafi sai ta a sauko ƙasa a yi amfani da lissafi na dirham sai ce salasatu da rahi ko kuma a dawo a yi lissafi da dinar shi kuma rubu'u dinar to duk wanda ya saci dukiyar da ta kai rubu'u dinar ko sai a kafu uliyumna kaga bai ce ko sai a yadu uliyumna ba kalmar kafun haka annabi ya faɗa yanzu ita ce za ka koma sai ka haɗa da waccan aya da ke cikin suratul ma'ida as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma ay faqatu kaffayhima tafukan su za a yi iyana ya mayar da su gundulmi kuma ka san da za a yi wa wani mutum ɗaya sai ka ga dole sun shiga daidai ai kowa na san tashin hannun nan dan albarka ne yana ba da gudunmawa sai a zo a yanke na dama in ya kara sai a yanke gundulmin kafar hagu in ya kara sai a yanke hannun dama a hagu in ya kara na hudu sai a yanke diddigen kafar dama in ya kara wasu suka ce to sai a daure shi gaba ɗaya ya zama jaraba wasu kuma suka ce kawai a kashe shi a huta wannan kuma sai abin da ya shi halin ya bayar wa yakfi al-iqraru marratan wahida iqrari ya isa koda so daya akai kawai mutum yayi iqrari ai mashin din da ba gani bane na sata shikenan sai daga baya kace miki yanke hannu ba za ya ce wai wai hannun gaba daya ce gaba daya ita ba ni bane ta ai tunda da hakkin wani ba da ma ya janye yace ai so ai so daya ba na ce so daya na ce ni ne yace ai marratan wahida yakfi au shahadatu adalaini ko kuma a samu shaidar adalai biyu mutum biyu su ba da shaida cewa wane ya yi sata sai a ce wane ya kaga abin nan ce ai akan ido na ya sace su amma in malaman fatawar ladinar da'ima suka ce in in a kamara aka gan shi ba za a yanke hannu ba ita ita ita ba za ta zama shaida ba CCTV aka zo gashi nan da akwatin kudin eh amma misali kafin ka gan shi sadda ya dauko akwatin me ka gani ban ga komai ba to me kake tsammani in me akwatin da ya baki ba kila shi ya baki amma kamara ita da yake ba zagayawa take ba ta hasko wurin ba to duka dai suka ce gaskiya ba za a yi amfani da abin da CCTV kyamara ta haska ba. Malikun Salam. Eh, ba za a yanke mai hannu ba, amma za a yi mai ta'azir. Shi ma ba za a yanke hannun babban ba, sai dai a ladautar da shi, don ba shi ya shiga hirzin ba. Sharuɗa da yawa ba za su iya cika a kan shi ba. akwai sharuɗa kusan guda ashirin da ake so a kiyaye kafin yanke hannun barawo so da shi kanshi Allah bai so a yanke amma wanda ya matsa sai an yanke har ya cika sharuɗan to a yanke shi ne akwai sharuɗa sun kusa ashirin akalla za ka samu kusan goma sha biyar duka mazahib ko malamai sun haɗa kai sai kamar guda biyar haka sun yi sabani wasu suna ga a'a wannan sharaɗin ba sai an cike shi ba, wasu kuma na ga a'a sai an cike shi wayun dabu an so talqinul musqiti alakkanawa shi wanda aka kama da satar wannan suna kafa hujja da hadisin abu umayya al-mahduni yake cewa utiye bi lissin itarafat tarafat an zo da wani dan fashi ko barawo sai ikirari yayi sata walam yujad lahu mata'un ba a samu kayan a wajen shi ba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma afaluka sarakta bana da tamba sata kai qala bala haka ne marratan aw salasa usu al-muslim shine tabbas shi ne barawa amma ya rugar da kaya akwatin dalolinka ya dauka ko wane na kudinka ya dauka ko fos irin na mata da daloli sun kai miliyoyi ma sai da ya zo dab da zai fita gidan aka gane barawo sai aka biyo sai ya wurgar aka danke shi aka ce barawo ce shi ba barawo bane kai aka kama ce ce to shi ya dauko komai ba to shi wannan ikirarin shi ne zai kama shi to shi ne aka ce an so a laƙana mashi yadda zai kauce wa yadda da sata tun dai an ga kuɗin ko a laƙana mashi shi ne da aka kawo na ɓarawo ba kayan a hannun shi ya wurgar da su wani wuri sai annabi ce zo mutumin zo aka matso ne ce ce ba fa na da san sata kai sai gaskiya ba sata ne ba ya dan buɗa mai satar amsa kenan to in ya nace ta ni su na ɗauka ba amma ba ni ko an ba shi dai satar sai dai san tabbata amma ba za a abin nan shi ba yace wa yuhu sama mawdai ul qat'i ana dissa shi wurin da aka yanke da Allah ya sariya dan kada jini ya ci gaba da zuba har ya zo ya iya kashe shi wannan hasmo din za a iya yadda suke yi a da kuma za a iya na zamani yanzu saboda ka za a iya gayyato likitoci masana kashi ne ko masana jini ne ko wane ne sai su zo wurin su a da yadda suke yi da an yanke hannun akwai tafasasshen mai sai a tsoma hannun wurin zai tattoshe shi kenan musamman mai na musamman da suke amfani a yanzu kuma a yi cewa likitoci su zo ana dacewa sai su yi maza su naɗa wurin sai jini ya daina zuba saboda kada ya zo ya sata wadda hukuncin ta ba kisa ba ne a ƙarshe kuma a zo daga yanke hannu ya mutu ya ce wa tu'allaqul yadu fi unuqi sariqi za a rataye hannun a wuyan barawa haka ake yi na zamfara da aka taɓa yi a tuce wajen ko a haka aka yi mashi wani mutum da ya saci bajinin sa eh kungiyar kasa ya kungiyar yan ta'adda gida da waje da sauran su kai ta suka wa yadqutu bi aqwil masruqi alayhi haddin sata na fatuwa idan wanda aka yi wasatar ya yi afuwa amma kamlal buludi ila sultani la ba'da hu faqad wajaba kafin maganar ta kai gaban kotu kafin maganar ta kai gaban kotu kanu kanuwar amaryarka sai zo gidanka sai ya sace maka waya ta dubu ɗari biyar ranka ya ɓaci bayan an kama yaro da waya a hirzi da sauran sharuɗa ka garzaya kotu sai da aka je kotu sai kaji alƙali na maganar yanke hannu bayan hukunci ya waje ba a to ai ranka ya daɗe ai ai kanin mama ta ta ya ɗaki na sai na awa awa kabla zalika dan me baka yi baka dan haka saboda in dai an riga an kai wa kotu ba a jeri ba a janyewa har kai mai shari'ar baka yi saka janye ba ai na yafe mashi ai ya ma fi karfin abin ya yi to amma dai a wurin Allah yanzu shi akwai hakkin Allah to shi ne yake bayani a nan la ba da ba a iya janyewa ka bayan an kai wa kotu fakad wajaba hukunci ya riga ya wajaba kenan wala kafa a fi samarin wala fi kasarin ma lam yu'awwil jarinu idza akala wa lam yuttakad hubnatan illa kana alayhi samanu ma hamalahu marrataini wa darbu nakal to ya shigo fagen fagen wuraren da ba a yanke hannu wannan yana da matukar muhimmanci ba mu iya gama abin da sai abin nan sati na sama akwai yanayin tsada in ta gaza cika wasu sharuɗa ba a yanke mutumin hannu za mu karanto sharuɗan amma na abin da yake so ya nuna to akwai wasu laifuka malamai na ba su taken aljara'imul mushabiha bisarika waɗansu laifuka da suka yi kama da tata to shine anan ya fara faɗe ce wala qat'a babu yanke hannu fi samarin a ƴaƴan bishiya kayan marmari gila mangoro ne gila dabino ne gila rumman ne gila inabi ne gila tuffa ne da sauransu dai wala fi kasarin abin da ake ce mashi kasar shine jimarun nakal ko tsalkun nakal irin 'ya'yan dabino ɗanyu kenan wanda ƙila shi akwai amfani da za su yi mashi dabinanka ya zuba 'ya'ya ba su riga sun isa ci ba sai wani ya zo da buhu ya yanke sai aka kama shi ba za a yanke mashi hannu ba na ka tambaye ka me yasa ta ne za ka ci ba dabino ya sata ba yi ɗanyin ‘ya'yan dabino ya sata a ranar za su ciwu ba za su ciwu ba kenan ba sata ya zo yi ba mugunta ka kawo shi eh bakin ciki ya kawo shi ya zo ne dai kawai a fasa kowa ya rasa da haka ba za a yanke mashi hannu ba ya ce ma lam yu'awwihil jarimu idza akala wa lam yattakhid ibnatan matukar shi ne dibar wanda yazo ya dibi kayan naka aljari bai tafi da su ko bai kai su wani wuri inda za su iya ba da fa'ida ba kila wannan abin naka da ya sata sai zama ashe ba muguntar ta kawo shi ba satar dai ta kawo shi wani mai maganin gargajiya ne aka samu ko wani mai tsini ne yake son irin wannan yace idan akala in yaci walam yattakhidhu qubnatan kuma ya zamana ba mana ba za a yanke hannu ba kuma ya zamana ba yaɗi ba bane a koyi ya hada maganganu ne kusan guda biyu anan in mutum ya sata a koyi to ita ce sata amma sata a fili ba sunan ta sarika ba ka rike waya haka kana waya kawai ya zo ya fizzi ya gudu sunanta daban tana aljihunka ya lallaba ya sare ya zare ya maida ita aljihun shi ko jakai shi sunanta daban ya zo ya yaudare ka don Allah karama kalla mahaifin mu ce ba lafiya dan aramin wayarka ya ara yana ta dan karkadawa haka ya dan shiga wani lungu ashe lungun kai kana da tambaye fita ba ashe lungun ya fita ka leka ka ga can har bakin titi sunan wannan shi kuma daban sai kuma wanda ya zo ya tuce ka ya kwata ya tsaya a wurin ko ya gudu shi ma sunan shi daban kowane sunan shi daban kowane sunan shi daban da kuma sunan wayannan su ma daban wanda zai zo da ruwan batir ko sai samu aljihun mutum sai dan fesa sakan talatin aljihu ya rage sai kayan aiki ta sauka sannan mai zuwa ya tona rami wani ya mutu an rufe shi akwatu an yi wa akwatin zayyana da zinariya na wajen miliyan ashirin inda babban mutum ne wai kawai sai wani zai tona kabarin ya kwanta da zinariyar gaba ɗaya shi ma sunan shi da ba barawo ba ne ba barawo ba ne an kama shi bayan kyan a shi wannan barawo ne shi barawo ne sai dai in ka kama shi a gonar kuma ba barawo ba ne a cikin gonar ka kama shi ya balli masarar ka ya bambare buhu biyu zai fita da su a lokacin da ke tsada dubu dari dari zai iya fashewa da shubuha akwai shubuhar da za ta ko mutum da ya ga masarar ka ta yi ne kuma ya ga ka yi shiru dama yanzu yana nan mai mashin ne a kai maka gida sai ka ce ka gode nawa aka yayi shi sai ka bashi kudin aiki wannan shi har baya ta kai iya da shi in ka ce ƙarya ne to me yasa ka ce ƙarya ne ke me ya aka yi gane ƙarya ne ya yana so ya fita da su ne ai bai fita da su ba ita kira tana hukunci da abin da aka yi haka dai duka wa'annan abubuwan suna da sunaye wa in kana alaihi samanu ma amalahu wa illa idan ba iya kama shi da laifin satar ba sai aka kama shi da laifi ne na banna ko bai fita da abun a gonar ba kuma ya yi bannar abin da ba zai iya dawowa ba kai kuma da aka yi wasatar ko ka ɗauka ka je da shi gida ba zai maka amfani ba to wa illa kana alaihi saman ma amada umar ratai zai biya kuɗin kayan da ya bannata shinkafar ka ta fara kai ta fara ɗaukar ciki ya je da lauje kawai ya samu feki biyu uku a gonar ya yanke kaf to sai aka kama shi ya za a samu masana su kiyasta in shinkafan nan aka kyale ta ta nuna za ta yi buhu nan aka ce za ta yi buhu biyu bai biya ka buhu sannan wani kala ko ta ta kama shi ta azabtar da shi a mai hukuma alkali zai iya ganin a mai bulala alkali zai iya cewa a kunya tashi a sa mai abin na kewaya da shi gari da sauransu yace walaysa 'ala al-qa'ili wal muntahibi wal muqtalis qata'un babu yanka babu yanke hannu ga qa'il duk wanda ya yaudare ka yi maka zabbacin aminci kudin shi suka zo hannunka kudin ka suka je hannun shi ba za a yanke mai hannu ba qa'il ko wannan ba yanke masa hannu ya karmakalla saboda soyayya akwai wani malami wallahi yana kokari da za ka ba da dubu dari biyar j5 ko botkan nan sai an baka guda biyar amma ya ce in nemo waɗanda suke mutanen kirki wanda yanzu suka samu irin wannan dukiyar al'umma za su amfana da aljanu da rauhanai haka suke jago da ruhanai ko rauhanai suke aiki sai mutum ya yadda ya danna kuɗin shi ce a'a dubu ɗari biyar guda biyar miliyan biyar ba guda hamsin kenan sai ka ba da miliyan biyar kuɗi suka narki jefa ko ta posta ba a kawo maka ba posta ce ga ta dai posta kamar na kwar gida fata alheri sai ka kama mutumin sai ka kai shi kotu ba za a yi mishi hannu ba kuma ba sunan shi barawo ba sunan shi ha'in bayan ki hannu sannan sai ce wal muntahibi haka wanda yake zuwa ya kwata shi mai shi muntahib ya ta babban da muhtalif muntahib mai kwata muhtalif shi ma mai kwata amma bambancin su shine shi muntahib zai kwaci kaya ne a jikinka ko kana kallo ko kana kallo zai jiga saboda yana ya dogara da wani abu na ƙarshe shi kuma muhtalif yana kwata ne yana zarewa ne a asake ɗan sane kenan dukkansu ba a yanke masa kuda ka irin ma sai da maganin da suke zuwa a ta zare ma wasu wayoyi ba a yanke barayin hannu ko an kama ba a yanke masa hannu saboda in ka bincika za ka akwai wanda su ba a saci wayarsa ba a ina suka sa sun ɓoye ta to su wanda aka sata ya aka yi ne ba su ɓoye ba kai ma kaɗan ba da wai sadaka sadaka ne wa alaikum assalam eh bara zai iya kai shi kotu eh akwai hukuncin irin wannan alkali za ka ba ko mai risala ya ka wannan hukunci ko alkali zai decide zai yi to ka karya maki hannuwa a kira likitoci su gwaggwada zai ya ce biya shi dubu hamsin ba kada mace abin ya kamata ya ba ai a lokacin ba barawo ba ne zai iya ya ga za ta faɗa ne ta kasa ya maza ya tare ta sama wa alaikum salam eh eh wannan shi in ya kai nisabi zai zama tsada ba halal bane ba halal bane saboda shi wannan mutumi ba ku ya noma mawa ba ya nuna mu nashi iyalan ne in mutum kuma iyayen shi ba za su yi kuma shi da abinci bai ba karatu ya goma gida ko zai je gaban su ya zauna sai ba maka ya ko da masara ne mafiya yan makarantar kwana sun yi irin wannan ku su share ke su ci gauta da kaka su tsinci wake in sun san masu gonar yanzu za su iya koma sai su yi masu gagarumin alheri ko ba su faɗa ya aka yi ba ai mutumin nan ne mun tsinci waken shi sai za su iya su sai mai wata shadda a sai mai wasu wani takalmi da wasu yan kuɗaɗe ya a nan garin muka yi makaranta daga cikin wanda ba za mu manta da ku da su ba har da duk sanda muka haɗu sai kai mana addu'a amma dai ba shi bane ba wannan ba laifi in aka yi haka an warware to sai ya ce wa'annan mutanen ba a yanke masa hannu da da almuntakhib da al-muqtalis shi al-mumtahim shine wanda yake kwata yana mai dogaro da karfi shi shi kuma al-muqtalis shine wanda yake kwatar abun a koye a tace ya janya abun akwai wani mawaki al-ghazali yake cewa ya mayyu in tafkidi qauman waladtihim aw takhlisihim fa inna ad-dahra qallasu in za ki rika cutar mutane to wallahi zamani ma ya iya kwace fa da ka su dai wayannan ba a yanke musu hannu wakar sabata laqatu fi jahad al-ariya amma dai yanke hannu ya tabbata ga wanda ya musu aro ya ara kaya bai dawo da su ba ya zo ya musa ya ce ai ya dawo da su to ya ya halitta a yanke mai hannu yanka hannu ya tabbata ita waccan mata da annabi ya ja kunnin Usama ibn Zaid ai laifin da sai aka ce kenan tana aran kayan adam mutane ta ara wata na sai ta musa inda ita wata araba ita kaza ita kaza ita kaza a ƙarshe aka ga kayan a wajenta sai aka yi mata hukunci na sata wayannan su ne wasu daga cikin hukunce hukunce da malam ya tattaro dangane da abin da ya shafi sata Allah ya kai mu darasin gaba kafin mu dora akan haddi na kazafi za mu ji sharuɗan da ake so a kiyaye da kuma waɗancan aljara'imul mutashabiha ko aljara'imul mushabiha lissarika wanda wasu laifuka da suke kama da sata wanda fil haqiqati ba sata bace kuma ba a yanke musu hannu sai dai a yi musu ta'aziri kuma a haram abin na ɗauki matakin da ya kamata wa alaikum assalam wa rahmatullah na eh eh su duka za a yanke musamman matukar ta tabbata da su duka ne barayi kotu za ta iya zartar da hukunci sai a ce su duka yanke musu hannu saboda sun zubar da kimar hannaya yanzu nan iya nan fa kawai in mutum ya tsara mutuncin kai rabin iya yake ne aga rabin iya shine dinari dubu ba kusan naira miliyan ɗari takwas kawai bisa kuskure wani ya yanke wa mutum iya nan kai ba ma ya yanke ba bisa kuskure ya mai wani abu da nan ya daina aiki duka yaran suka daina motsa ta kuma hannu ya daina amfani to zai biya ki nisfu diyati rakumi hamsin ko kuma naira dinari ɗari biyar ko kuma naira miliyan ɗari bayan an biya shi da wani zai zo shi kuma sai ya sake gutsile mashi nan shi ma nisfu diya zai biya shi rabin diya bayan shekara ɗaya kuma ne sake zaftare mashi nan shi ma nisfu diya amma wannan hannun shine aka ce ya saci abin da bai rubu dinar ba ko salakatu darahim saboda ya zubar da kimar shi a yanke mai hannu a yanke hannun saboda ka gurgurde da mutum ya rike kimar shi gurgurde da zai kara farashi da daraja a wurin Allah wannan misali ne na matsayin mu a wajen Allah gurgurdan da'a ga Allah gurgurdan matsayi mai girma da bawa da ya samu wa alaikumus salam eh eh a wannan ayi annabi ya ba da amsa ko annabi wata na wani mutum ya rasulullah ina gida sai wani ya zo ya ce in ba shi dukiya ta annabi ce kar ka ba shi kar ka bayar yace ya rasulullah to in yan matsa sai na ba shi ne yace to ka sanar da hukuma ka nemi agajin hukuma a kusa sai to idan ba hukuma a kusa ba sai ka nemo duk agajin mutanen da ke kusa kai ihu makota su fito yace in ba su fa yace kada ya ka ba shi ce to in muka yi kokowa haka na kashe shi fa yace ka kashe banza ko istighfari ma ba za ka yi ba inda mun kashe sauro ba ma istighfari to ran sauro ya bi na ran mutumin nan yace in ya kashe ni yace ka yi shahada mutuwa ce ta shahada man kuce da duna malihi ko ko shari sai ka tashin farko yace ka bar ka ce ba ka bayar ba yace ka ba ba za ka bayar ba kuma zai iya kiyaye ma ai ko kura ta san me babban sanda ta san gidan me babban sanda in ya san ya shigo zai cimma kai ma ba dama ne su za su yana ta banda nan gidan shi kokarin da cewa su kar banda nan gidan sai ka yana ta kun san shi mai nan gidan bai da hankali bai da hankali a ce shi ne da hankalin ba to da kan mutum ya kashe irin wannan amma dai in ba makami ya zo da shi ba to kuma ba dama ka kashe shi yana lallaba shi yasa aka ce ita sata ana yi ne da a koyi a koyi in ya shigo ya kwamfata maka ya ce wa ya ce ɓarawo ne ban makullin su to zan ɗauki buhun wake ba ɓarawo ba ne wannan ɗan fashi hukuncin shi daban za a iya ce mai hannu amma ka je kotu za ka ya shigo yana lallaɓawa kai kuma ka hango shi da ya gitta kana da bindiga ka harbe shi ka yi kisan kai ba ce ka kashe shi ba ce ka kashe shi wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam wannan aya ta ci ka ba ruwanka da kashe shi yi da barbaru ka kama shi kuma ya gunguro mashin ɗinka sai ka kama shi a tsakar gida ba barawo ba ne ba kotu ba za a yanke mai hannu ba ko ka kai kotu ba za a yanke mai hannu ba sai dai ka iya kai shi don a yi mashi ta'aziri in kuma ka so ka kwace mashin ɗinka ka buɗe mai gyat ya fita daga ranar ka sake makullin kulla mashin tunda sun samu wannan akwai dai an tsara haƙƙin hatta su barayin ma a musuluncin gaskiya an kula da su kafin a yanke hannunsu sai an ɗan ɗauki wasu sharuɗa masu ɗan tsauri don a abin nan sannan mai dukiya shi ma an tsara dukiyar shi don an hana ma aikata walaikum salam ya wasari wasari gatu Eh amma bai zuwa satar yana da cikakken imani, haka galibin malamai suka ce, imanin ne bai cika ba, ba bai da imanin ba ne gaba ɗaya, tunda koma kafirin ne ba ce ya kashe shi ba. Sudaka ya kashe wanda yake bari, wanda bai cancanci kisa ba irin wannan lokaci, shari'a shi ma za ta iya zuwa ta ɗauki nashi ta ɗauko mashi nashi haƙƙin ko da shi mai gidan an kwatar mashi nashi haƙƙin cewa wani ya shigo gidan shi a sace ko yana so ya mashi sata wa alaikum assalam to ba da mu
Thank you. Thank you.
Gaskiya ne abubuwan sun lalace kwarai, asibitocin miyagu sun shiga ayyukan ko waɗanda suke wa miyagun ayyuka. Wani na son sassan jiki don a yi tsaface-tsaface a nemi duniya ko shahara ko wani dai abu. Wasu kuma suna son wannan sassan jiki don su yi amfani da su wajen sayarwa kila wani na can shi ya ce ko nawa ne a nemo ta za a samu na bawan Allah wanda bari kubutacce bai ma san me ke faruwa ba a cire nashi an shi samu ire-iren waɗannan matsalolin da yawa kuma ana ma samu kamar yadda yake faɗe yana da kyau mutum ya yi keke da keke ko dokar ƙasa ta baka dama kai keke da keke ya za a yi kaza ko matarka ta haihu shi ma ana iya canza jariri shi ma ya keke da keke ana fito da shi kace za a shiga da shi na wajen kace maganci inda dan wata makar ka irin famanan makar nan ka dan goga masa a gaba aka dawo da shi ka gabata kace ba shi bane lalle ba shi bane ku banne in shiga in duba ai ba ku lura ba na shafa mai wani abu tun kila ne ka tsinto shi a wani gado ai in maka namiji a baka mace ko a baka ma namijin dai da ba naka ba to da haka yana da kyau dai mu zama muna kiyayewa kamar yadda sai na umar yake faɗe ne tun lokacin yana raye ce wallahi kwanakin da suka wuce lokacin rayuwar annabi da har bayan rasuwar shi duk wanda ya ce mana shi musulmi ne kai tsaye mun yadda da shi amma ce kun ga yanzu gashi Allah ya kawo mu wani zamani ko ka ce kai musulmi ne sai mun sa maka ido tun lokacin rayuwar umar kuma sai na umar ya rasu mu hijira da shekara ashirin da uku tun kafin ashirin da uku kenan ya faɗa maganan nan to kaga yanzu zaka yi zama ala basiratin wa ala wa'ayi komai ka rika sa ido ne ne ke kaiwa da dawowa naka za ka ce kaza to ka ci kai ta tambayoyi kai ta neman ƙarin bayani in mutum shigo hata ta so to ka nema naka naka yancin Allah shi kiyaye Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت